الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك هدوى أولا يني نتلاتا 24 ga watan uku watan rabi'un al'awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 447 ci gaba da karatunmu na littafin ash-shama'ilul muhammadiyya wallafa ta abu isa a tirmidhi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi a babi na 26 babu ma ja'a fi sifati wudu'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam inda ta'am da wannan shi ne karatu na takwas insha Allah na'am
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في صفة وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء وقرب إليه الطعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا كنت إلى الصلاة
na'am babi mai magana kan sifar alwala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayin fara cin abinci duk da hadisin da aka ruwaito na kafin a ci abinci a yi alwala da ifi ne da aka dai wannan yana magana akan ah, rashin yin alwala daga Ahmad ibn Mani' daga Isma'il ibn Ibrahim shine ibn Ulayya daga Ayyub ibn Abi Tamima as-Sakhtiyani daga ibn Abi Mulaika Abdullahi ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Mulaikata daga ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga gurin biyan bukata فقرب إليه الطعام أككاو مش أبنتي فقالوا ألا نأتيك بوضوء, بوضوء سكت يا رسول الله بشن بزام كاو مكروان الولا وكوا قال سي النبي يتي إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة kadai an umarce ni da yin alwala ne idan na tashi zan yi sallah wannan hadithi sahihi ne sinadin shi lafiyayye ne rijaluhu rijalu shaykhai kuma wato ainihin al'imam ahmad ya fitar da shi wannan hadisi hujja ne akan cewa abinda kadai yake wajabta sai ka yi alwala wato ainihin shi ne sallah ina fata an gani da shi ne ra'ayin da yawa daga cikin muhakkikuna cewa hatta tsawafi ba sharadi ba ne sai ka yi alwala sun yi hujja da cewa za a yi alwala ne saboda ya ce a tsawafu sala illa annahu ubi hafihin kalam to amma dai da aka ce dawafi sallah ne ana nufin wajen girma da kima da daraja ba wai gurin sharuɗan sallah sai sun zama sharuɗan shi inda ai ba ruku'i babu sujudi a cikin shi an gane ku da haka dai alwala abin da duk inda ka ji an ce ka yi alwala kafin ka yi wani abu a babin mustahabbanci amma sallah ce dole sai ka yi alwala ka yi ta yana
حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الدين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغالب فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ هذا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي سعيد بن عبد الرحمن بن حسان أبو سعيد هو أبو عبد الله هو عبيد الله wanda yake thika ne min sigari al'ashira ya rasu 249 min rijali tirmidhi wa nasa'i sufyan ibn uyaynata al-kufi nazil makkah amr ibn dinar amr ibn dinar al-makki abu muhammad al-akhram thiqatun thabtun min rijali al-jama'a سعيد ابن الحويرث شنو سعيد ابن الحويرث وابن ابي الحويرث abu yazid maula as-sa'ib maula sa'ib ibn yazid kenan thiqa ne min rijali min al-arba'a wa min rijali al-imam muslim daga ibnu abbas yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito min al-gha'it daga gurin biyan bukata domin al-gha'it asali المكان المطمئن من الأرض وبرين دا بالغني المقدسي فسر حديث أبو قتادة يتشوى مكان المكان المطمئن من الأرض حديثنا أبو أيوب يتشوى لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو أو غربوا إذا أتيتم الغائط يعني المكان الذي يتغوط فيه أصلا الغائط guri ce kanu yantabunahu lil haja ko fa kannu bihi an nafs al hadathi karahatan min dhikrihi bi khassati ismi ko kama qala rahimahullah to daka ya fito daga gurin biyan bukata wacce riwaya ta sama ai ta fassara da cewa wato ainihin min al khalaiqu fa qila lahu da ya fito daga gurin biyan bukata aka kawo mai abinci aka ce ala tatawadda'u ba za ka yi alwala ba fa qala a usalli to sallah ne zan yi fa atawadda'u bal tana in yi alwala kaga duk da cewa zama da alwala abu ne mai kyau wala yuhafizu ala alwudu'i illa illa mu'min aw illa muslim da alwala ta yayin kwanciya bacci da wanda yake da janaba in yana so yayi bacci ya kwanta yayi bacci duka wannan abu ne da aka soyanta adilla da suka nuna mustahabbi ne ba wajibi ai na'am na'am yahya ibn musa shine al-balkhi ya gabata abdullahi ibn numair wato abu hisham al-kufi thiqatun sahibu hadithin min ahli sunna ya gabata qais ibn rabi' al-asadi kana abu muhammad al-kufi صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما لم يكن من حديثه فحدث به من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجه آه وهو من الطبقة السابعة وقتيبة بن سعيد في الإسناد المحول الإسناد الثاني قتيبة بن سعيد بن جميل صاحب الإمام مالك وشيخ أصحاب الكتب الستة عبد الكريم الجرجاني شين عبد الكريم ابن محمد ابن سهل القاضي وانديك الجرجاني مقبول يعني عند المتابعة وهو من الطبقة التاسعة يا رسول أنين دليل تمانين ديدي sannan shi ma ya ji hadisin ta hanyar kaisu bin rabi' ya gabata to daga nan ne isnadin ya ci gaba daga abu hisham abu hashim ko to abu hashim min rumani alwasif alwasifi shine yahya ibn dinar yahya ibn dinar ibn al-aswad wasu kuma suka ce ibn abil aswad wanda yake thiqa ne thiqa ne yana cikin tabaka ta shida cikin tabaka ta shida ya rasu 145 زاذان أبو عبد الله كينم مولى الكندي مولاه وأن يكسن صدوق يرسل وفيه شيعية وفيه شيعية نعم يا كرنت أتكن التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده lalle albarkar abinci shine bayan ka'idacin abinci ka yi alwala sai ce ya ambata mu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka ashi zadan daga Salman ko yanzu an ce qara'tu fi da yace menene fa zakartu zalika lin nabi har naji gaba na ya fada a ce shi zadan yace qara'tu zalika zancan Salman ne ko Salman al-Farisi al-ba'ith an al-haqiqa shine yake cewa sai na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam kun san shi yayi karatun at-taura injila da sauran littattafai dai na ahlul kitab to sai fa akhbartuhu bima qara'tu fi at-taurati fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatu at-ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu kun ga can al-wudu'u ba'dahu kawai dan kuma al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu lakin al-haditha da'if an gane ko ضعيف نيسا وعبد الكريم الجرجاني مقبول يعني عند المتابعة وذاك الإمام الألباني يرون تاشي أتكن أينهم واتو ضعيف الجامع دبو بيولة دلي أكد ثلاثين لدى أي نعم أبو إيكم
نعم بركة في أرضه فقلنا يا رسول الله كيف هذا قال إنا إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان Uh, babi mai magana akan faɗin annabi sallallahu alaihi uh, sallallahu sallama uh, addu'a kenan da yake qabla ta'ami wa ba'da ma yafrugu minhu bayan ya kai Qutayba ibn Sa'id daga Ibn Lahi'a Abdullah ibn Lahi'a daga Yazid ibn Abi Habib Abu Raja al-Misri thiqatun faqihun wa kana yursilu wa huwa min at-tabaqati al-khamisa wa min rijal al-jama'a راشد ابن جندل اليافعي راشد ابن جندل اليافعي المصري ثقة من السادسة حبيب ابن أوس مقبول من السادسة شيما حبيب ابن ابن أوس وند يا هلرجي فتح مصر وسكنها من الطبقة الثانية ولكنه مقبول يعني مجهول الحال daga abu ayyub al-ansari sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam yace kana inda annabi sallama yawman fa qurriba ilayhi ta'aman aka kawo ma annabi abinci falam ara ta'aman kana a'zama barakatin minhu ban taba ganin abincin da yake da girman albarka ba irin wannan abinci awwala ma akalna farkon fara cin mu muna ta ci muna ta ci yaki karewa wala aqalla barakatan fi akhiri ban taba ganin abincin da albarkar shi tayi ragowa a ƙarshen shi ba ƙarshen dai sai ya ƙare da wuri faƙulna ya rasulallah kaifa hada muka ce ya rasulallah ya aka yi haka ƙala inna zakarna smallahi hina akalna mun ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da muka fara cin abincin sun maƙa'ada mallam man akala wa lam yusammi Allah sannan wani ya zo ya zauna bai ambaci Allah ba fa akala ma'ahu ash-shaytan sai shaytan ya ci abincin tare da shi akwai ibnu lahi'a duk da riwayar qutayba ne ko daga gare shi ana hada ta da riwaya ta abadila mulhaqatun bi riwayati al-abadila anhu fa hiya mustaqima lakinna habib ibn aus hadha maqbulun ku maqbulun ne fa huwa illatu al-hadith na'am أحسن الله إليكم قال حدثنا ابن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الاستوائي عن بدون العقيلي عن عن عبد الله بن زبير بن عمير عن أم كلثوم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فنسي أن أن يذكر اسم الله تعالى على قرآنه فليقل بسم الله أوله وآخره.
na'am yahya ibn musa ya gabata al-balkhi abu daud dayalisi ko hisham shine ibn abi abdullah ad-dastuwai budayl al-uqayli shine ibn maisara budayl ibn maisara al-uqayli thiqatun min rijal muslim wa huwa min at-tabaqati al-khamisa abdullah ibn ubayd ibn umayr al-laythi kana al-makki thiqatun istushhida ghaziyan an kashe shi a gurin yaƙi radiyallahu a rahimahullah yana cikin ɗabaka ta uku ya rasu 113 wa huwa min rijali muslimin wal arba'a ummu kulthum an aisha ummu kulthum an aisha hadhihi hiya ummu kulthum al-laythiyya ishtaharat bi hadha al-laythiyya al-makkiyya amma al-hafiz yace ita ce diyar muhammad ibn abi bakr as-siddiq kenan sai ta zama wato ainihin at-taymiyya ce ba al-laythiyya ba وعلى هذا فهي ليثية فهي تيمية لا ليثية ونعم اتتي ترويت لغا وتؤمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تكيتي وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل أحدكم إذا ينكو يناتن أو فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه sai ya mance bai ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala cikin abincin nasa ba falyakul bismillahi awwalahu wa akhirah to ya ce wato da sunan Allah farko da ƙarshe dai kaga ya hada ya kulli ma ummu kulsum hadhihi majhulatul hal na'am السلام عليكم قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن هشام بن عروه عن ابيه عن عن عمر بن ابي سلمه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال قل يا بني فسم الله تعالى وقل بيمينك وقل ما يريد.
عبد الله بن الصباح العطار كان ثقاني من من الحادية عشر ومن رجال الإمام البخاري ومسلم الهاشمين مولاهم ليس من أنفسهم عبد الأعلى شين عبد الأعلى ابن عبد الأعلى البصري السامي الشامي السامي سنن قبيلته ثقة ne من رجال الجماعة هو من الطبقة الثامنة يا رسول دليل 89 daga Ma'mar ibn Rashid Hisham ibn Urwata daga baban shi Urwatu ibn Zubair ahad al-fuqaha as-sab'a daga Umar ibn Abi Salama radiyallahu anhu rabibun nabi sallallahu alaihi wasallam أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام فقال ادن يا بني يتي مصويا كيدانا فسم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه من وجه آخر نعم
حدثنا محمود بن مولان قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابي هاشم عن اسماعيل بن يحيى عن ابي يحيى بن عبيده عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا من وجعلنا مسلمين.
نعم محمود بن غيلان دغا ابو احمد الزبيري دغا سفيان الثوري دغا ابو هاشم شيني دي الرماني دنن da muka ji dazu yahya ibn dinar daga isma'il ibn riyah isma'il ibn riyah ne sulami wanda yake wato shi majhuli ne daga baban shi riyah wato riyah ibn ubaida riyah ibn ubaida tas-sulami wanda yake shi thiqani thiqani min ar-rabi'a kuma min rijali abi dawud wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah daga abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha faragha min ta'ami nabi ya kasance sallallahu alaihi wasallam in ya kare cin abincin sa qala alhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da mu ya shayar da mu ya sanya mu musulmai ne lakin al-hadith da'if li'illati isma'il نعم أو لجهالته نعم السلام عليكم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا فاروق بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وفعت المائده من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير موجع ولا مستغنى عنه ربنا نعم محمود بن بشار بن دار لقى يحيى بن سعيد القطان لقى ثور بن يزيد ثور بن يزيد الحمصي كان ثقة ثبت من السابعة ومن رجال الإمام البخاري يا رسول أليل همسن ديلي آه لكنه رمي بالقدر رمي ببدعة القدر نبي خالد ابن معدان الكلائي كان ثقة آبد يرسل كثيرا يرسل كثيرا من الطبقة الثالثة يا رسول الله أكو وهو من كبار التابعين لقى أبو أمامة الباهلي صدي بن عزلان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه أكد أو كفانا أبنش لقى بنش يقول يكنش الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah godiya mai yawa mai tsarki mai albarka a cikin ta ghairu muwadda'in ba muna fatan mun yi ban kwana da abincin ba muna jiran na anjima daga Allah wala mustaghnin anhu rabbana kuma ba mu wadatu da wannan abinci ba ya ubangijinmu muna neman arziki daga gare ka li'annahu huwar razzaqu dhul quwwati matin hadha thabitun na'am أحسن الله إليكم حدثنا أبو بكر بن محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الكسوائي عن بدير عن بدير بن مسألة الأخري عن عبد الله بن عبيدة بن عبيد ibn ubaidin بن عبيد بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء رجل فأكله منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم نعم أبو بكر محمد ابن أبان جين ابن أبي إبراهيم المستملي ثقة حافظ ثقة حافظ من العاشرة يا رسول الله بيو دا أربعين دا آه، دا أربعين دا هدو من رجال البخاري والأربعة وكيع بن الجراح يعني وكيع بن الجراح يا جباتا هشام الدستوائي ابن أبي عبد الله بديل ابن ميسرة العقيلي عبد الله بن عبيد بن عمير يا جباتا أم كلثومكم kace ita ce laifiya amma al'asul annaha taimiyya ko daga aisha radiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'kulu fi sittatin min ashabi wancan isnadin ne da yazo da sabon salo annabi yana cikin cin abinci cikin wasu mutum shida daga cikin sahabban shi faja a arabiyun sai wani mutumin karkara ya zo fa akalahu bi luqmatayn sai ya dunkula abincin da loma biyu ya cinye fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum da yayi bismillah da abincin ya ishe ku amma dai yana da rauni na'am السلام عليكم قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان كلاهما قال حدثنا ابو اسامه عن زكريا بن ابي زائده عن ابي سعد عن سعيد بن ابي بردة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكله او يشرب الشربه فيحمده عليها
na'am ah, hannar shine ibnu sari ya sha gabata na ibnu sari abu sari tamimi imam ahmad ya ce ma bil kufati mithlu hannadin ma bil kufati mithlu hannad huwa sahibu kitab az-zuhud li hannad mahmud ibn ghailan suka ruwaito tare wa huwa aidan min rijali al-jama'a da qala suka ce haddathana abu usama shine hammad ibn usama daga zakariya ibn abi za'ida zakariya ibn abi za'ida al-wadi'i al-kufi الكوفي عندها كسنتي ثقاني وكان يرسل وسماعه من أبي إسحاق كان بأخر يعني بعد أن خلط أبو إسحاق يا رسول دليل أربعين دبقوا كودة تكسكودة ترى من رجال الجماعة ومن الطبقة السادسة لك سعيد بن أبي بردة سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ليك ثقة ثبت من الخامسة من رجال الجماعة وروايته عن ابن عمر مرسلة amma nan daga Anas ne fahiya thabita an fahimta ko an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fayahmaduhu fayahmaduhu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fayahmaduhu 'alayha mutum Allah yakan yarda da shi bawa idan ya ci abinci loma daya ko akala daya ma'ana na waje ba guda na abincin safe ko na rana ko na dare sai ya gode ma Allah akan wannan abincin ko ya sha abin sha so guda ka sha wani kununka ko ka sha wata furarka sai ka gode ma Allah kana iya samun yardar Allah kuma yardar Allah ta fi komi wa ridwanun min Allah akbar inji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka yarda da mu aina صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا الحسين بن الاسود البغدادي وقال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال اخرج الينا انس بن مالك قال خشبني خليفا مطبقا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم na'am babu ma ja'a fi qadahi rasulillah sallallahu alaihi wasallam babun da yazo game da ƙwariya ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake shan abun sha a cikin ta نعم
daga al-Husayn ibn al-Aswad al-Baghdadi al-Husayn ibn Ali ibn al-Aswad yake al-Husayn ibn Ali ibn al-Aswad nisba ne Ali yanan akai as-Sudai kenan wanda yake sadukun ne ah, yani sadukun afrat ibn Hibban al-qawl fihi lakinnahu sadukun min rijal at-Tirmidhi wan-Nasa'i ah, tayyib daga Amr ibn Muhammad Amr ibn Muhammad ibn Abi Razin da yake sadukun ne rubbama akhba'a min rijali tasi'a a min tabaqati tasi'a wa min rijali imami at-tirmidhi ya rasu 206 Isa ibn Tahman al-Jushami kenan sadukun ne shi ma shi ma shine ibn Hibban yayi magana akan shi mun bayani a baya daga Thabit ibn Aslam al-Bunani kenan daga Anas yake cewa Anas ya fito mana da wani ƙwarya haka ƙwarya ce ta ice ghalizan wanda ya kasance mai kauri mudabbaban wanda ainihin wato an ƙwarya ce da aka sa ice aka kewaye ta don kar ta tsage ma'ana an gane ko نعم shine tadbib shine a aimawa ƙwarya me ake cewa eh, kariya a shi dinki shine ta- me suke ce mishi Mm, dajiya ba dajiya ba kuma a sa ik- katako haka ko guda biyu ko guda hudu haka a gefen shi don kar ta karye da wuri shine mudabbaban ma'ana mudabbaban bi hadidin da ainihin wato a, karfe ne aka aka ɗan kewaye ta haka faƙala ya thabitu hadha qadahu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine ƙwarya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na'am أحسن الله إليكم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عمرو بن عاصم قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أنبأنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء واللبيد والعسل واللبن الله بن عبد الرحمن الإمام الدارمي كان عمرو بن عاصم الكلابي أبو عثمان من صغار التاسعة ومن رجال الجماعة يا رسول أريبي دشاؤك حماد ابن سلمة كما صدوق نشي واتو عمرو بن عاصم صدوق في حفظه شيء حماد بن سلمة دق حميد شنو حميد بن أبي حميد البناني وثابت دكما ثابت الماجران أنس عن أنس رضي الله عنه قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح حقيقة أنا شاير دا النبي صلى الله عليه وسلم دا ونن قرير الشراب كله دون نوعي أبن شا نحلل الماء رواني والنبيذ دا سمي كو أتي كنو والعسل دا زموة واللبن دا مدرة دكا أنا شاير دا منزان الله صلى الله عليه وسلم دا قريس ونيا كاما من منجبا عمركم عمرو ديكو عمرو بن عاصم الكلابي صدوق أبو عثمان نعم واني كاما معلم معلم بشر هي
في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد بن يزيد عن عبد الرحمن بن جعفر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الكثاء بالرطب na'am babi da ya zo dangane da kayan marmarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun san annabi dan birni ne Mm, kwarai kuwa yana cin gomin shi sallallahu alaihi wasallam daga Isma'il ibn Musa al-Fazari Isma'il ibn Musa al-Fazari wanda nasibi ne ga As-Suddi malamin tafsiri dan uwan shi ne suna cewa dan yar uwar uh, Suddi ne Uh, saduqun ne uh, lakin rumiya bil rafd rumiya bil rafdi kamar yadda alhafiz ibn hajar ya fada shi ma al'imam al-zahabi ya ce sadukun shi'iyyun shi'iyyun ya fada cikin mallahu riwayatun fil kutubi sitta shi ma wani littafi ne na shi na'am to yana cikin tabaka ta goma min rijali abi dawud wa tirmidhi wa ibn majah daga ibrahim ibn sa'ad ibrahim ibn sa'ad shine ibn sa'ad ibn abdurrahman ibn auf wanda ya kasance mutumin madina ne kuma thiqa ne abin wato thiqa ne kuma hujja thiqatun hujja min rijal jamaa wa min yani at-tabaqa ath-thamina daga baban shi baban shi shine wato sa'ad ibn ibrahim ibn abdurrahman ibn auf da ya kasance thiqatun fadilun alkali ne a garin madina daga abdullahi ibn ja'far sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'kulu al-qitha'a birrutabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin qitha kamar gona kenan ko duma an gane ko birrutab sai ya hada shi da dabino irin magadin ka gwada da dadi tun da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ina قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب
نعم آه، عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري يا جبات الصفار كينا معاوية بن هشام دغ سفيان شيني آه، الثوري هو دغ هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب النبي كان شاكا كان دا ماغا تشي دبينو دني هكا وندا بي يبوشي با نعم مم، نعم قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي قال سمعت حميدا يقول او قال حدثني حميد قال وهب وكان شريكا له عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرط- والرطب na'am ibrahim ibn yaqub shine al-jawazzani al-jawazzani ko sai al-juzajani al-juzajani yana cikin malamai na jarhi da ta'dil al-juzajani thiqatun hafizun ne min at-tabaqati al-hadiyata 'ashar rumiya bin nasab آه، من رجال أبي داود والترمذي والنسائي يا رسول ريبيو ده همسن ده ترى لقى وهب ابن جرير بن حازم ابن زيد أبو العباس الأزدي البصري ثقاني آه، ينا تكن طبقة ترى لقى بابن شي شيني جرير ابن حازم عند شي ما ثقاني من جتوا حديث شي لقى قتادة تنا دروني لقى حميد الطويل kenan to shi jarir da shi da humaid abokane ne sai yace au qala haddathani humaid qala wahab wahab ibn jarir yace wa kana sadiqan lahu yani kana abi sadiqan li humaid mafhum daga anas dan malik yace ra'aytu kenan riwayar asdiqa ita ake kira riwayatul aqran amma in kowanne ya ruwaito daga dan uwan shi sai a ce mudabbaj ne ko Mm. yake cewa eh, ra'aitu- ya- ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya- yajma'u bainal khirbizi wal warrutabi naga annabi sallallahu alaihi wasallama yana hada tsakanin khirbiz wani nau'i ne shi ma na kankana haka ko wani malo ko duk dai jinsin su guda yana hada shi da dabino ma ga shi ma yana ci ai na'am نعم حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الشمس عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن اليمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ برطب نعم محمد بن يحيى آه، محمد بن يحيى الذهلي يعني شنو محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري da ya kasance ah, yana da rauni Eh, ya kasance afuwan thiqa ne thiqatun hafizun jalilun ma thiqatun hafizun jalil min tabaqati al-hadiyata 'ashar ya rasu 258 Muhammad ibn Abdul Aziz ar-Ramali shine Muhammad ibn Abdul Aziz ibn al-Wasiti ya fi shahara da ibn al-Wasiti min at-tabaqati al-'ashira saduqun yahim saduqun yahim wa lahu ma'rifa yana da ilimi آه، yana cikin tabaka ta goma daga abdullahi ibn yazid ibn salt wannan shine da'if abdullahi ibn yazid ibn salt ne shaybani آه، da'ifi ne na cikin ainihin wato rijalil آه، tirmidhi fil adabi a fi ash-shama'il wan nasa'i daga muhammad ibn ishaq shine sahibul maghazi daga yazid ibn ruman al-madani kenan آه، ainihin wato آه، sa'id ibn ibn roman da shi ya kasance ya kasance da'ifi ne sa'id ibn roman na cikin tabaka ta uku Yes, yazid ibn roman wani thika ne min rijalil jama'a daga urwa daga aisha radiyallahu anha annan nabiya sallallahu alaihi wasallam akala al-bitikha bir rutab to wanga sai dai ya zama hasanul li ghairihi na'am حسن الله إليكم wa ilaykum قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس قال حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدن في مدن في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإن عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك لمد- للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر na'am qutayba ibn sa'id daga malik dan anas ya hawwala shi daga ishaq ibn musa daga ma'an ibn isa kenan dalibin malik daga malik daga su'al ibn abi salih as-samman kenan daga baban shi abu salih ne samman sahibu abi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu yake cewa kana nasu idza ra'aw awwal ath-thamari mutane in suka ga farkon kayan marmari ja'u bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai su zo da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi har kaza ya nuna fa idza akhadahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala allahumma barik lana fi thimarina nabi sai ya sa albarka kaga sai abun yi albarka ya dadi ainihin ainihin wato yi yabanya kuma masu saidawa su samu arziki albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa barik lana fi madinatina Allah kai mana albarka cikin garinmu kai ma haka zaka yi addu'ar madina duk da ta agadas ce ba ta annabi ba eh kai ma kai wannan addu'a barik lana fi sa'ina Allah kai mana albarka cikin tiyanmu ko wa barik lana fi muddina kai mana albarka cikin mudinmu kamar a ce maraba ko Allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyyuka ya Allah lalle annabi ibrahim bawanka ne kuma khalilinka annabinka wa inni abduka wa nabiyyuka kaga bai ce khalil banan tawadu'an هو خليل الله عز وجل وإنه دعاك لمكة النبي إبراهيم يا روكيكا دومن البركة غير مكة كما يندى رب ربنا جعل ربي جعل هذا البلد آمنا مما منا نيمن البركة وإني أدعوك للمدينة نيما إنا مكة الدعاء إنا روقنك دان غير مدينة بمثل ما دعاك به لمكة واتو كمر yanda annabi ibrahim ya roƙa wa garin makka nima ina roƙa wa garin madina abin nan da ya roƙa wa rizuqa ahlahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa mithlihi ma'ahu da kuma irin abin da ya roƙa kenan a ƙara ninkawa madina shi yasa maliku na da gaskiya da yake fifita madina akan makka an gane ko qala thumma yad'u asghara walidin sannan sai annabi ya kira mafi kankanta yaro da ya gani ya rahu fayu'tihi dhalika thamar sai ya bashi wannan kayan marmarin dan ice dan ya bashi ya ci na'am sallallahu alaihi قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء انها قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه اجر من كساء ذهب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكساء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطاني
نعم daga Muhammad bin Humaydin Razi wanda yake da'ifi ne hafizun da'if hafizun da'if min rijal Abi Dawud wa Tirmidhi wa Ibn Majah daga ibrahim ibn al-mukhtar ibrahim ibn al-mukhtar at-tamimi kenan tamimi wanda yake saduqun da'if al-hadith kuma a cikin tabaka ta takwas a cikin rijal al-bukhari cikin al-adab al-mufrad da tirmidhi da ibn majah daga muhammad ibn ishaq sahib al-maghazi daga abu ubaida ibn muhammad ibn ammar ibn yasir wanda yake maqbulun ne majhul al-hal kenan wanda alhafiz ibn hajar ya ambata daga arrabi' bintu mu'awwidh bin afra al-ansariya kenan an-najjariya ta kasance min sigari sahabati daga mu'adh ibn afra dan uwanta mu'adh ibn afra wanda shine ibn al-harith ibn rafa'a afra sunan maman shi ne to take mu'adh ya aike ta bi qina'in min rutab da ainihin wato ce tushe guda na dabino wanda yake maga wa alaihi ajirun ko faranti haka inda dan kwano da ake sanya kayan marmari a ciki wa ajirun min qitha'in zaghbin da kuma wato ainihin dan kananu shine ajir ana kananun qitha duma an gane ko wanda ya kasance mai karamin tushe haka ya aika ta da shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana annabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu al-qitha nabi sallallahu ya kasance yana son duma fa ataituhu bihi wa indahu hilyatun qad qadimat alaihi min al-bahrain naje sai na tadda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama akwai wani kwamfule guda na kaya da aka kawo mai daga kasar Bahrain famala ayadahu minha fa'adanihi sai ya cika hannun shi wato daga gare ta ya bani daga arzikin da aka kawo kenan na daga Bahrain ya ba ta kyauta shine ya ba kyauta ta kuici na'am
قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معاوية بن عفراء رضي الله عنها أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع رطب وأجر وأجر ذهب فأعطاني ملء كفه حلية أو قالت ذهب wato kaga can cewa ta kai fa mala ayadahu minha bata ambaci menene ba amma a wata riwayar kaga sai ya kawo hilya na kayan kwalliya an fahimta ko kayan kwalliya ko kuma zinariya a gafa duma aka kawo mai ko ta guna wanda ya tashi kyautatawa sai ya bada da zinariya to haka ake so imam malik ya taba aikawa abokin shi allaith ibn sa'ad jakar dabino da ya shekara ta zagayo yan umara za su dawo daga misira su zo madina wannan jakar dama tana ajiye sai ya cika ta da zinari ya bashi a kaiwa maliku ya karanta wa idha hayyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha ina wannan ke tayyib je gaba ku قال رحمه الله باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر البارد cikin ku babu babu ma jaa fi sharabi rasulillah fi sifatin ya kowa sifatu sharabi to na gaban shi fa yau shurbi ne shi kuma ko? to nan duka ya sa sifatu sharabi to nan fi sifati sharabi rasulillah shi kanshi abun shan shi kuma na gaba yanda yake sha kai bambanci daga wasu nuskokin sai su kawo fi shurbi fi sharabi rasulillah na farko na biyu kuma fi sifati sharabi rasulillah ashrubu wa sharabi ma'ana na'am na'am naka yawa sh- sharab da shurub ko yawa akwai nuskokin da an bambanta طيب آه، daga ibnu abi umar da ya gabata a baya fi da'af sufyan ibnu abi umar an sufyan shine wa ibn uyayna ahsanta daga ma'mar ibn rashid daga zuhuri daga urwa aisha radiyallahu anha take cewa kana ahabba ash-sharabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-hulw al-barid Eh, mafi soyuwar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi so abu mai zaki mai sanyi Mm, mai zaki kuma mai sanyi Eh, na'am
قال عن- حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وابن أبي حرملة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال
ana ku me yace تعقيب قال أبو عيسى Mm, هكذا روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر
ya kawo shi can ƙasa Mm, na'am na'am muje نعم قال رحمه الله حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو بن ابي حرمله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وخالد بن الوليد على ميمونه فجاءتنا باناء من لبن فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على يمينه وخالد على شماله فقال لي الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأوثر على سؤلك يا أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فلك اللهم بارك لنا فيه وأطع- وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وهكذا روى يونس وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس قال أبو عيسى وميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة وخ- هي خالة خالد بن الوليد وخالة بن عباس وخالة يزيد بن الأصم واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال أن ع- أن عمرو بن حرملة والصحيح عمر بن أبي حرملة na'am أحمد بن منيع إسماعيل بن إبراهيم بن علية علي بن زيد شنو ابن زيد بن جدعان ليك ضعيفين cikin rijal al-bukhari fil adab al-mufrad wa muslim wal arba' inma akhraja lahu muslim fil mutaba'ati wa shawahid yana cikin wato ayin ya rasu 131 131 yana cikin wato babaka ta shidda kenan daga umar ibn abi harmala umar ibn abi harmala ko ibn harmala majhuli ne a cikin tabaka ta hudu daga ibn abbas na radiyallahu anhuma ke cewa na shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da ni da khalid ibn al-walid a ɗakin maimuna da duka khala su ce faja'atna bi ina'in min labanin sai ta kawo mana ƙwarya ta nono fa shariba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yamini annabi ya sha danni a gefen shi na dama wa khalidun ala shimali khalidu na gefen shi na hagu fa qala li yace min ashurbatu laka kai ke da sha yanzu ko ashirbatu laka kuma ashirbu hazzun qusima ko asharbu jam'un nudama wa shirbu hazzun qusima wa shurbu fi'lun urifa wa shurbu fi'lun urifa da me rufa baito نعمنش الشرب جمع الندم والشرب حظ قسم والشرب فعل عرف وقيل ماء العنب الشرب كينكو ko asharbatu laka kasanka ne yanzu zaka sha ko asharbatu laka naubatu sharbi kenan naubatu shurb yanan shanka ne yanzu fa in shi'ta atharta biha khalidan in kuma kaga dama ka fifita khalidu kai tadhiya فقلت ما كنت لأوثر لأوثر ما كنت لأوثر على سؤرك أحدا kaga su'ur bisin shine ragowa da zuwancan ko a karatun shekaran jiya su'uru aqitin ko aqitin ma'anar shi busasshen cikuni wanda wanda ya ta'aliki da ragowa ya gyara kuskure ne su'ur bisa shi wato na akita shine wanda ya tahajjara wanda ya bushe amma su'ur bisin shine ragowa baqiya na'am to sai ce ba zan fifita wani akan ragowanka ba ga abinda ka sha ka rage kuma in ba wani ce ba zan iya ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما falyakul duk wanda Allah ya ciyar da shi wani abinci ya ce Allahumma barik lana fihi ya Allah kai mana albarka a cikin sa wa at'imna khairan minhu ka ciyar da mu wanda ya fi shi wa man saqahu Allahu labana wanda Allah ya shayar da shi nono falyakul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah kai mana albarka a cikin shi kuma ka karo mana daga gare shi kuma qala rasulullah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa shay'un yujzi'u makana at-ta'ami wash-sharabi ghayra al-laban ba abinda zai dauki matsayin abinci da abin sha in ba nono hasanul li ghairi hadith hasanul li ghairi nono ko madara shine wanda zaka sha ko da babu ruwa yayi ma aikin abinci yayi ma aikin ruwa amma wannan isnadin akwai jahala ta ibnu abi harmala Imam Tirmidhi yace haka Sufyan ibn Uyayna ya ruwaito wannan hadisin daga Ma'mar ibn Rashid daga Zuhri daga Urwa an Aisha amma Abdullah ibn al-Mubarak ya ruwaito daga Abdul Razzaq da wasunsu da yawa daga Ma'mar daga Zuhri Nabi sallama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan bai kawo Aisha ba a ciki bai kawo Urwa an Aisha ba lam yadhkuru fihi an Urwa ta an Aisha radiyallahu anha wa hakaza rawa Yunus Yunus ibn Yazid al-Aili وغير واحد عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا شيما قال أبو عيسى إنما أسنده ابن عيينة من بين الناس ابن عيينة كأيش يأي إسناد شي كاوش إسنادي متصلي دقا تكيم متاني كان دي الترمذي إلا تونا حديثا دا إرسال أبو عيسى الترمذي يتي ميمونة بنت الحارث ما ترمن زن الله صلى الله عليه وسلم إتتي خالد خالد بن الوليد إنر خالد بن الوليد تي دكما عبد الله بن عباس دا yazid ibn al-asam yazid ibn al-asam wanda thiqa ne min al-thalitha wasu sun ce lahu ru'ya al-hafiz yace la yathbutu ya rasu 110 shi ma dai dan yar uwar maimuna ne واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان متاني سني ساباني علي بن زيد بن جدعان شما ضعيفين يقول كنا إلا بيوني sun yi sabani gurin ruwaitar hadisin daga ibnu judu'an farawa ba'dhum an ali ibn zaid an umar ibn abi harmala wa rawa shu'batu an ali ibn zaid fa qala an umar an amr ibn ibn harmala was sahih umar ibn abi harmala ba amru ba an gane ku kenan umar shine sahih na sunan ah, marwaicin طيب طب na gama haƙura haka akwai dan gajiya insha Allah sai Allah ya kai mu gobe ku wa iyyakum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk